إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a a sha bakwai ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda ya dace da lissafin ashirin da hudu ga watan satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya barkamu da sake saduwa a wannan aji namu na fasli shekh albani lil usul a inda muke darussa daga littattafai mabambanta wannan shine darasi na ɗari da tamanin da bakwai cikin jerin gidansa waɗanda muka yi musu lamba insha Allah. A yau za mu yi karatu a littafin Al-Madkhal ila dirasati ilmin jarhi wa ta'dil na malam Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri muna fata mu karkare shi yau insha Allah dan mun nesa sosai da shi. Za mu tashi inda malam yake cewa a lambar shafi na ɗari biyar da talatin da takwas a inda malam yake tarihu Baghdad littafi na goma sha ɗaya cikin jerengen littafai na tarihin garuruwa wanda aka tsara su bisa tarihin malaman garuruwa shine littafin tarihu madinati Baghdad tarihu Baghdad asalin sunansa tarihu madinati salam tarihu madinati salam kamar yadda zamu zo mu ji amma ana ce mishi tarihu Baghdad wanda ya wallafa shi shine al-imamu al-hafiz Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-Khatibul Bagdadi, al-Imamu Al-Khatibul Bagdadi wanda ka sani, wanda haihuwarsa shekara ta ɗari uku ne da casa'in da biyu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yayin da kuma Allah ya masa rasuwa kuma da aka ambata a nan a shekara ta ɗari hudu da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Baban shi malami ne makarancin Alƙur'ani ne karantar da hadda. An ba da labarin cewa Khatibu ya kasance tun yana yaro kankani kaifin basira shi ta bayyana fiye da sauran yara ga nacin karatu farko ya koyi ilimi na fiqhu a mazhabin shafi'iyya sannan ya tafiye-tafiye masu yawa wajen koyon ilimi a wasu lokuta ya tirta su zuwa ga barin garin bagadaza lokacin fitintinin su albatasi ya koma ƙasar sham a can kuma ya gamu da wato gaba da hassada irin ta malamai wadda har sun kusa sa a kashe shi an yi nema za a kashe shi Allah ne ya fitar da shi ya koma garin Sul daga can kuma bayan kamar shekaru goma zuwa sha biyu ya sake dawo Bagada zai ci gaba da karantarwa ya samu girma sosai a gun sarakunan zamanin shi akwai sarakuna guda biyu da ya zamani da su waɗanda Allah ya sa sarakuna ne masu san addini akwai akwai alƙadir bi amrillah abu abbas ahmad ibn al-muqtadir kenan wanda ya rasu ne shekara ta 422 ya shekara wajen 40 yana halifanci malami ne mutumin kirki an ce huwa kana afqara al-khulafa duka sarakunan birnin abbas shine mafi talauci a cikin saboda malami yana karantawa yana wa'azi ya yi rubuce-rubuce yana da riwaya da haka ilimi ya samu ci gaba a zamanin shi sai kuma ɗansa da ya biyo bayan shi shine alƙayin da amrillah wanda shi kuma ya rasu ta ɗari hudu da sittin da bakwai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan sanda khatibu ya rayuwarsa su ne sarakuna ya samu kyakkyawan fahimta da su sun yi sun ba da gudunmawa sosai wajen tsawara ilmomi da haka ya samu kuɗi ya tara dukiya a imamul kabiru gara da musamman ƙarshen rayuwarsa amma ko aure bai taɓa yi saboda shagaltuwa da ilimi da tafiye-tafiye sannan ya kasance an ba shi mukamin cewa shine marji'ul khutaba'i wal ulama duk wani malami zai wata wata harka ko wata fatawa ko yana neman samun shiga ko ganin sarki ko gwamna to sai fa sai khatibu ya bada izini kamar kace dan maliki malamai ne shi da haka ya samu kuɗi sosai da ya zo rasuwa ya ga bai da bai da magada sai rubuta ya nemi izini a gun halifa cewa a bashi dama tunda dukiyarsa za ta koma baitul mali a bashi dama yanzu da rayuwarsa ya sarrafa ta sai aka bashi dama sai yasa aka mai list na ɗalibai da malaman hadisi da duk wani mai harkar ilimi kawai ya raba musu dukiyar gaba ki daya sai kawai kana zaune ga an kawo maka dunkulan abin nan jaka kit na zinariya wani kuma sai a ji labarin dama yana so ya gina masallaci amma ya kasa ginawa kawai sai ga ma'aikata sun sun ƙara samun masallacin ka wani kuma a ce ai babu malam wane ko abun hawa bai da shi sai ga an su maka ingarman doki an turo ma shi gida wani kuma a sai mishi baiwa wani kuma a ce malam wannan da 'ya'ya ya kasa masa aure sai kawai ga an zo an yi lissafin kuɗin auren 'ya'yan shi da an auren mai haka ya dinga rabawa a ɗaliban ilimi a dukiyarsa gaba ɗaya sannan kuma ya wakafin gaba ɗaya littafansa Allah ya gafarta mishi babban malami ne mashahurin malami daga cikin malamansa akwai Abu Nu'aym al-Asfahani malamin sa da Abu Talib al-Jaskari bari in karanta mana wata magana jama'a game da Khatibu wanda Ibn Makula ya ambata Ibn Makula ya ambaci wannan magana da yake bada labarin Khatibu malamin sa yake cewa innal Khatib al-Baghdadi kana akhir al-a'yan Khatibu shine karshen mashahuran malamai yace mimman shahadnahu mu dai wanda muka yi da idan ma'arifatan wajen sanin ilimi wa itqanan da ƙwarewa wa hifzan da haddacewa وضبطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم da iya kiyaye hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa tafannunan fi illatihi wa asalihi da iya sanin illolin hadisi da ainihin wato isnadin sa wa khibratan bi riwatihi wa naqili da sanin masu riwaya yace wa ilman bi sahihihi wa gharibihi da sanin mai inganci da mai rauni yace wa fardihi wa munkari da sanin fard da munkari wata kimihi da hadisi mai rauni da yawa wata ruhi da abinda aka watsi da shi yace walam yakul lil bagadadiyin ba'da abil hasan ali ibn umar ad-dara qutni man yajri majraw bayan dara qutni babu wani malami aka kan bagadaza da yake khatibu sanin ilimi yace wa ma kama ba'dahu minhum bi hadha ash-sha'ni babu wanda ya mike yi wannan harka a bayan sa in ba shi ba wa qad istafadna kaseeran min hazal yasirin lazini husinu ya ce ɗan wannan abin da ake ganin mai iya musu izin makula ya ce mafi yawan shagun shi muka samu bukari tafasna kasiran min hazal yasiri allazini husinu ya ce ya ce husinuhu bihi wa anhu shi ya koya mana kuma daga shi muka nakalta wa ta'allamna shataran min hazal qalilil ladhi na'rifu dan abu kadan dan da muka sani yace duk abun shi muka koya yace bitambihihi shi ya faɗakar da mu wa minhu shi ya koya mana fajazahu Allahu anna khairan wa laqahu husna yace Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya sa kuma ya samu aljanna wannan dalibin shi yake ba da labari ibnu makula kamar yadda yake cikin tafin tahzibu tarikh dimashq da ainihin ibnu mandur al afriki Allah ya gafarta musu gaba daya to wannan ba zai istarin khatibu ba an kuntuna mun kanta da tafin shi sharhu asabil hadith kuma akwai saura guda biyu da suka rage mana wanda suna cikin syllabus din mu insha Allah akwai al-kifayatu fi ma'rifati usuli ilmin riwaya akwai kuma al-jami li akhlaqir rawi wa adabis sami wannan tafan guda biyu la yastagni anha talibu ilm kuma insha Allah zamu zo zamu karanta su ɗayan su zamu sashi ne da asuba yadda muke ranar Lahadi mu dinga caccanzawa ɗayan kuma a wannan ajin zamu sashi insha Allah zamu karanta da su an zo ran za a yi tarihi wa ya khatibu dalla-dalla gaba don malami ne ba makon malami da taban shi suna shaida haka malami sun mai shaida akan kirkinsa da iliminsa da abin da sa aka ce duk da wannan ilimin nashi idan ka mishi tambaya fatawa baya ba da amsa sai ya je nazari in ka ce baka amsa yanzu zai iya zazzagin ba baya son ka tambaye shi ka ce wai yanzu yanzu mai baka amsa ya kasance kuma haka yake yawo da littafi yana karantawa a wurin jana'iza a gidan wanka a gidan cin abinci duk inda aka ce da ya samu fursa kawai wani tabin shi kawai ci gaba da nazari yadda ka zama muna ma wayoyin mu din nan ne ka san baka bari wata fursa ta wuce baka duba wayar ka ba ko to haka yake shi zai tada ilimi da ban mamaki Allah ya gafarta mai khatibu kenan wannan tabi na shi malam yace hadar kitabu wa in hamala isma tarihi madinata tarihi bagdad fa innahu min alwaqi kitabu tarajima lirijali bagdad tunda ana ce mishi tarihu Baghdad sai dai ba tarihin garin Baghdad bane kaga akwai ai akhbaru Asfahan misali tarihin tarihin garin ne akwai akhbaru Makka akwai ire-iren su zaka tarihin ya fi ba da labarin garin sai da bada labarin ɗaiɗaiwa mazaje amma shi wannan to ya fi bada labarin mazaje fiye da garin ya ce wa ma haulaha da abin da ke kewaye da ita na ƙauyuka da birane walimanin tattalu biha min almashhurina da tarihin mazajen da suka shahara a bagadaza منذ أهدي بنائها فسدعك جنا بغداد إلى أيام المؤلف أزوى زامن شي خطيب كرن نبي أركينا أكثر مما هو تاريخ للمدينة نفسها يدك سنشيوان شي تاريخ غرب فقد اكتفى المؤلف في حديثه على بغداد وما جاورها مثل المدائن والنهروان وأكبر والأنبار وسر من رأى بمئة وأربعين صفحة فقط من الجزء الأول daga cikin tarihin wanda mujallabi goma sha bakwai ne ake buga shi wannan da muke da shi a nan makarantarmu wanda shine bugun su bashar ma'ruf awad ana buga shi ne cikin mujallabi goma sha bakwai ana buga shi kuma mujallabi ashirin da ɗaya tare da azzailu azzailu ala tarihi madinati bagdad na ibn manzuri mai lisanul arab dan shi nashi mujallabi biyar ne wanda ya ƙara to duk da haka tarihin garin bagadazan bai fi 1 over 3 na mujalladi na farko ba tarihin sanda halifa abu ja'far mansur ya tunanin zai gina wani gari ya nemi ina ne za a samu mashi da fili aka je aka samu ya ɗauki ɗawainiyar malamai da masana malaman fiqhu malaman tattali malaman architect malaman land survey duka ya haɗa su ya haɗa wani wato ne za a ce ne wani bakam wani kwamiti na mutum sama da ɗari da hamsin hada sa abu hanifa su suka yi aikin dukan lissafi da zane-zane da yadda za a yi garin sannan ya fitar da kuɗi daga bai jimali aka je aka fara gina garin yadda kasa an gina abuja from scratch haka aka gina bagadaza to anan za ka gan kuma da jabu za ga hata zane na na mauƙinta da komai da kuma ƙauyukan da da su suke wurin waɗanda aka tashe su yadda dai ka gana irin a tashe su a biya compensation a gina gari to iyakacin shi kenan daga nan fa sai labarin mutanen garin al-mustamilu ala wahidin wa arba'in wa arba'in ta safa wanda mujalladin farko din shafi ɗari hudu ne da arba'in da ɗaya amma a ciki kaga ɗari da arba'in ne katal labarin garin zakara fihi ma'alima bagdada wa khitatiha wa khitataha ya ambaci ma'alim wato ababan da suke nuna bagdad da kuma plan ɗin garin wa khassasa baqiyata hadha juz'i بقيت هذا الجزء مع الأجزاء الأخرى إلى التراجم فتحدث بتفصيل عن الرجال الذين اتصلوا ببغداد daga nan kuma ya kama labarin mazaje waɗanda suka zo Bagdaza sawa'an kanu min a'yani ahliha shin wanda suka yan garin ne an haife su a garin sun taso a nan aw min kubara'il waridina ilaiha ko kuma manyan mazajen da suka zo garin ma'ana duk malami da aka haifa a Bagdaza zai tarihi malamin da ya zo bagadaza karatu ko karantarwa kamar imamu al-bukhari zai kawo shi malamin da aka kawo shi bagadaza don yin alƙalanci ko wani abu kamar allais ibn sari al-misri ya zo bagadaza an kira shi za a bashi alƙalanci ya iso kafin a bada appointment din halifan ya mutu sai zai musu tarjama akan lamba amma duk wanda ba haka ba za ka tarjama shi sai dai labarin shi a cikin labarin kamar wa kamar imam malik imam malik ba ya tarjama a cikin tarihin bagadaza saboda bai taɓa zuwa garin ba a ce kana zaune a nan Zariya ba ka taɓa zuwa abuja ba kuma ana tarihin malaman abuja kaga ba ka cikin su ba ka taɓa zuwa wa'azi ba ba ka taɓa zuwa neman visa ba ba ka taɓa zuwa ranji ba abin da ya taɓa kai ka ko muƙabala kai ba ka cikin kan malaman abuja ko mun gane da haka imam malik ba a lissafa da shi amma duk waɗannan za ka ga ya kawo su to yana faɗan malamai ya ce fa وقد وقد وقد وضح في مقدمه الكتاب خطته يا امبتي tsarin da yabi a muqaddimar littafin ya ambaci tsarin da yabi na mene fil hadith an rijali wajen magana game da mazaji yace tarjama lahum alayya tarjama lahum fa awda annahu tarjama lil khulafa'i ya tarjama halifofi na banu abbas sannan kuma wal umara'i da sauran princes wal wuzara da ministoci wal ashraf da manyan gari summan nuhatu da malaman nahau yayi tarjuma su wal wasarfiyina da malaman sarfu wal bayaniyina da malaman balaga wal lugawiyina da malaman lugha linguist wal qurra da alarammomi wal mufassirina da malaman tafsiri wal muhaddithina da malaman hadisi wal mutakallimina da duk masu yin ilmul kalam min sa'irin nihal da dukkanin bangarori wal mantiqiyina da malaman mantiki wal usuliyina malaman usulu wal nusak da sufaye ɗan ɗan gauta Allah wal mutasawwifa wal qusas da masu wa'azi ba ilimi wal wa'az da masu wa'azi da ilimi wal riyadiyina da yan wasa masu harbe-harbe da sauransu a lokacin akwai su wa shu'ara da mawaka wal mughanni mawaka wanda masu rubuta waka kenan da kuma mawaka masu izuwa waka biki go eh dan asharalle sune al mughanni wal rumatu da ƙwararrun maharba wal fursanu da ƙwararrun jarumai mahawa da wakai mimman na baga fiha wanda suka taso suka ƙware suka shahara suka zama celebrities a bagadaza awwara da alaiha ko suka zo suka yi tafiya daga wani gari suka zo Bagadaza in gairi aliya daga cikin mutanen da ba mutanen garin inda babban gari ne garin halifanci ne mutane suna zuwa sosai duk waɗannan ya tarjama su wa min hadha al-ardi bi fi'atin nas alladhina tarjama lahum al-khatir bagdadi walladhina balaga adad tarajumihim wahidin wa sab'a sab'a sab'ati alafin wa wahidin wa 30 wa 800 tarjumomi ne guda 7831 tarjamatan yattadihu lana zamu gane cewa as-sabi'ul mawsu'i Allah ne ya sama birki tabi zamu ga zafin cewa yana da yanayi na mene na encyclopedia na mawsu'a yayi ya fara da wance ne tabi na komai da ruwanka bare shi game da cewa mura'iyan wa qadra sabal khatib at-tarajima bi hasab at-tartib al-mu'jam ya jeranta su bisa jeren giyar alif ba mura'iyan zalika fil ismi wasmi al-abi yana mai kulawa da sunan mutarjam lahu da sunan babansa wajen jerantawa walakinahu qaddama isma muhammadin tabarrukan amma sai dai fara da masu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muhammadawa domin neman albarkar sunan haka malaman da suke wa bada'a wa ba'da intihai min al-muhammadina bada'a bi tartibil mujahid sannan sai aka dawo kuma su ibrahim su isma'il masu alif ba da neman albarkar sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mu da anan kasa ana yi haka ya fada namiji to kawai sunan shi Muhammadu sai dai a same lakabi wani gidan ma Muhammadu Awwal Muhammadu Sani ha akai Muhammadu Ashim wani gidan duka Muhammadawa ne yanzu ne duk kakale yazo mana da da da sai dai ke da da wayewa amma da kowa sunan shi Muhammadu ko ni sunana da akwai Muhammadu ko Muhammadu Kabiru Muhammadu Sagir Muhammadu Sani Muhammadu kowa da Muhammadu a sunan shi amma kawai iri-iri ko mun dai neman wannan albarka Allah ka yafe mana da ka duk malaman da malaman da haka suke da neman tubarrakin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hina tatashabahu al-asma'u yuqaddimu man sabaqa wafatu iya ga sunaye sun mushi kama da juna wato wannan sunan shi Ibrahim ibn Ahmad wannan ma Ibrahim ibn Ahmad sai fara da wanda ya riga mutuwa kafin ya kawo ɗayan wa ahyanan yuqaddimu ba'da an-nasi li'tibaratin yaraha wa yusajjiluha mithlu dhalika ma fa'alahu fi tarjamati tarjamati Muhammad ibn Ishaq wani lokaci yakan wani dalili yana sa ya sa wani suna ba a daidai inda ya kamata ya sa shi bai dawo da shi kusa yana yin haka dan wasu dalilai kamar da yawa Muhammad ibn Ishaq mai sira da magazi faqad qaddamahu ala majmu'atin minan nasi min haqqihim fi tartib al-hijai an yatakaddamu ya gabatar da shi akan wasu waɗanda da za a bi wannan tsarin da ya bi ya kamata ya jinkiri kai ya gabatar da shi wadafa an amalihi bi hujajin minha annahu sahibu siratil mashhura ya kama hujja ya ce abin da ya sai haka saboda wannan malami shine yake da sharar littafin na sira wa minha yace yace wa minha qawluhu da kuma fadin sa لم أرى في المحمدين الذين كانوا في مجلس السلام من أهلها والواردين إليها أكبر سنا وأعلى إسنادا وأقل موتا منه أتكين دكا نما سنا محمد أم بغدادا da bakin da suka zauna Bagadaza yace ban ga wani wanda ya kai shi girman shekaru da isnadi gajere da kuma rayar shi mutuwa ba wa khassa al-khatib fi kitabihi hadha al-muhaddithina bi mu'dhami tarajumi malaman hadisi sun tar su zama nasibul asad wato abin da lion she tarihin ya fi na kowa yawa kuma yana tsawaita musu tarjumomi ya ambaci labaransu da labaran ɗalibansu da falalarsu bayan mutuwarsu ya ambaci abin da a gani a jana'izarsu da mafarkin da aka yi game da su ya kawo hadisan da suka ruwaito da isnadojinsa ya yawaita wani kuma sai ga rabin shafi ne matar da matar mawaki ne ko wani ɗan sarki ko wani jarumi ko wani malami da can wata harka daban da aka ya nuna son kai sosai game da malaman hadisi me yasa yace saboda mene wal khatib muhaddithun awwalan shine jama'a shi su yafi sani walil hadith nasibu an nasibul awfa fi thaqafati a cikin ilimin shi hadisi ya fi yawa wa ihtimamu bil hadisi faqa baqiyatal mawdu'ati ya baiwa al'amarin hadisi muhimmanci fiye da komai wa min at-tabi'i an yamnaha thiqatahu li ahli fannihi wa ilmihi wa min al-muhaddithina yace dan haka babu wani mamaki dan ya ba ta amincewa ya kawo labaransu ba ba ba wani mamaki amma manhajuhu fi dari wa ta'dil fi al-kitabi faqad naqala abu muhammad ibn al-a bism abinusi an al-khatib qawluhu khatib ya fada yace kullu man zakartu fihi aqawil an-nas min jarh wa ta'dil fa at-ta'wil ala ma akhartu wanda kaji na ambaci maganganu da akai sabani akai wasu sun amintar da shi wasu ran tashi to madogara abinda ni na dogara na tsaya akan shi shine magana ta ƙarshe da na kawo idan jarhi na kawo a ƙarshe to majruhi idan a tawfiqi na kawo a ƙarshe to tika ne ko mun gani wannan fa'ida ce mai muhimmanci ga dukkan karanta littafin yace wa yastamilu khatibu fi tawfiqi ibarat mithlu yakan ambata wajen tawfiqi yace sikatun saduqun ma alimtu fi halihi illa khairan yakan kawo laysa bi madfu'in an sidiki wannan sune abin da ya saba ambata wa ruba maktafa bi dhikri takhriji al-bukhari wa muslim aw ghayrihima aw ahadihima lirawi wannan lokaci kuma yakan wadatu kawai yace bukhari da muslim sun ruwaito shi ittafaqa ala ikhraji hadithi ko yace rawalahu al-bukhari ko rawalahu muslim fi sahih to wannan ma ya isa domin wannan shi ma tawfiki ne li anna kitabayhima fi sahihi فلا يخرجان فلا يخرجان الا للثقات dan littafansu na amintattu ne ba sa fitarwa sai hadisan amintattu amma ibaratu fil jarhi fahiya wajen jarhi ko yakan ce da'ifun zahibul hadisi ahyanan kazzabun affakun yada'ul hadisa makaryaci ne mai kirkirar ƙarya da hadisai lakin na aksara alfazal jarhi والتعديل شيوعا في كتابه هي ثقة وصدوق وضعيف ونسك فيها ولا بد من التنبيه إلى أن الأحاديث التي أوردها الخطيب ذلك بغداد لا يمكن الاطمئنان إلى جميعها بمجرد ذكر الخطيب لها أما كتني شوى حديثا ليك كاوى لإسنادو جنسا سكيل تابو وباء منتوى رسوسي أم بنسك دنينا كاوى حر نكريا لأنه لم ينقلها عن الكتب الستة baya nakalto su daga al-kutubu sitta al-ummat bal inna mu'zamaha min ma'ajim shuyukh wa muntaqabat wa ajza'in hadithiyya yana kufuwa ne daga juz'ai na malamai daga abinda wani ya kwafe daga handout din wanda makamantan su yace yaxtalitu fiha as-sahih wa dhaif an samu cakuɗeɗeniyar mai inganci da mara inganci kamar kaya ne kaje ka siyo sa ƴan gwanzo kaga ba za a aminta da nagartar su ba ya ba mata da wanda ya siyo yaji akan tila biyu aka danka masa وقد تعقب الخبير بعضها وانتقدها shi da kanshi ya kawo yakan fada yace wannan mai rauni ne lakinnahu lam yaf'al zalika da'iman ba kullun ya haka akwai ad-doktor Muhammad Ujjadu Khatib yana da aiki da yi akan tarihin Khatib al-Baghdadi wanda yana hada da littafin da yake hakiki na wancan al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab sami wanda ya buga shi ne lokacin da aka yi bikin shekara dubu da haihuwar Khatib a shekara ta hijira ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da aka yi maharajan maharajanu zikira miladin khatib sai zama an mai da shi wato abin nan ne kamar conference ne za a iya cewa aka yi sati guda aka yi a bagadaza ana gabatar da aurak da warshatu amal akan khatibu da ayyukansa da binciken da aka yi a kai yana da muhimmanci kwarai duk da ba wani cewa wannan abin da suka yi wai sunna bane a Andalus a sorry a Misra ma an yi ma an yi ma wannan irin wannan warshan me sunan shi ibnu hazmi muna nan da abin nan din a amalin mutumar muna nan da su a nan maktabar mujalladi takwas na aurat da aka gabatar dan da aka yi shekara dubu da tuna wato haihuwar abin nan ibnu hazmi an yi imam shafi shi ma ko mun gane suka yi irin wannan zikira to ba za a zo a yi biki ne kawai namu na na maulidi ba sai su mai da abin a'mal akademiya a gayyato malamai da masana su yi rubutu su yi bincike su su gabatar akan wannan shaktiyar da ayyukanta da ayyukan da aka yi akan ayyukan kuma akwai malamin musulunci da dama da za a iya musu wannan ba wai sai in sun shekara ɗari da mutuwa ba a ɗauko a ga meye ayyukansu da tasirinsu ya isa kwanaki a nan kano an yi akan wani ɓatacce wani turabi ɗin saboda ya zama hadisul na sanda ya rasu uk sun yi bincike a kai an gabatar da conference akan matsayin shi musulunci shi ko kafircin sa batarsa ko gaskiyarsa an gabatar da takardu sosai a wurin sannan kuma akwai a doktor professor akram diya al'umari shi ma ya yi bincike a kai akwai bincike da dama dai da malamai suka yi sannan ka koma shi kanshi wannan bugun na na na ainihin Bashar Maru Awad shi ma ya gabatar da mukaddima mai tsayi game da wane ne Khatibul Baghdadi Allah ya gafarta mishi kamar yadda na ambata malam gashi ma ya ambata nan yace to da hadal kitabun tafsir Ustad Muhammad Sa'id Al-Urfi Maktabatul Khanadi sun buga tun a 1930 suka buga to wannan bugun ba shi ne bugun da ake itimadi akan shi gaba shi yana fitowa a cikin mujalladi 11 wanda yake mu'tabar shine wancan na Bashar Ma'ruf Awad wanda aka buga shi a cikin mujallaji goma sha bakwai sannan kuma zaka ga in ka shiga maktabar nan zaka gan shi yana nan mai wani ashkalo haka ashkalan bango shine asalin bangon shi da aka mishi sannan zaka kusa da shi ga kuma mujallaji biyar na azzailu ala tarihi bagdad na na malam ibnu mandurin al-ifriqi Allah ya gafarta musu gabaki da su sai malam ya ci gaba da cewa at-tadwin fi akhbari kazwin لعبد الكريم ابن محمد الرازي القزويني الإمام ابن الرافعي القزويني mutumin kasar Iran ne Kazwin har yanzu garin yana yana Iran shine garin su ibnu Mada yanzu ana rubuta sunan garin Q A Z V I N Kazwin haka suke ce mishi Kazwin domin kaga V a yaren Persia to we ake karanta shi v v x y z wacce ta karshen ko mun gane wannan daji ne wanda yake ana buga shi a cikin mujalladi hudu muna da shi shi ma a maktabar mawalilahi alhamd ana buga shi ne a cikin mujalladi hudu na tarihin wannan gari malam yace asrarul muallifu bi arba'i fusulin ahaduha to nan akwai wani kuskure da ya faru bugun inji ban san ya aka yi wannan kuskure ya faru ba ya ambata cewa wannan bawan Allah ya rusu shekara ta ɗari biyar da sittin da biyu da na koma maraje sai na gaskiya wannan kuskure ne duka maraje na targamarsa abin da suke faɗa cewa ya rasu shekara ta ɗari shida ne da ashirin da uku haihuwarsa kuma shekara ta ɗari biyar da hamsin da biyar wannan na ganin kuskure na bugun inji wallahu a'lam malam ya ci gaba da cewa ahaduha fi bada'il balda wa khasa'ita wato fasali na farko bayani akan falalar garin Qazwin da kuma ababen da yake banta da su wasaniha na biyu ismiha game da sunan garin wasalisu na uku fi kayfiyati bina'iha game da ginin garin wa fatiha da yadda aka bude ta warabiwa na hudu fi nawahiha wa audiyatiha wa masajidiha wa maqabiriha bayani akan bangarorin angonni da kwazazzabai da masallatai da makabartu da sauransu ثم أتبع هذا هذه الفصول بذكر من وردها من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم sannan ya kawo tarihin sahabbai da tabi'ai da suka zo garin sun man da fa'a fi tasmiyati man ba'da sannan kuma ya ta'ambatan sunayen na bayan su wa amma manhajuhu fi dhikri tarajmi fa huwa yadhkuru isma al-mutarjimi lahu wa shuyukhahu wa yattahimu wa yahtamu bi dhikri tarikh mawlidihi wa fati ya kamata sunan malami da sunan ɗalibansa da malamansa da shekarar da aka haife shi da rasuwarsa walakin laysa fi jami'i tarajim ba ko ina ba ubi alkitabu bitaqiq al-ustaz aziz abdullah al-mutaridi darul kutub al-ilmiya beirut an buga shi a darul kutub al-ilmiya a beirut a 1987 a fi arba'i mujalladat mujalladi hudu daidai da hijira na shekara 1408 jama'a kun ji wannan da na so mu gama littafin amma na ganin zai mana wuyar gamuwa don ga wani sabon bayani nan game da littafin tarihu madinatu dimashq wanda shi kuma ya mafi na khatibu yawa shi mujalladi 80 ne zama kuma muna da shi shi ma alhamdulillah Allah ya ji kamal albani littafin nan yana nan mujalladi 80 akwai kuma abin nan dinsa rerayarsa afuwan ina ta cewa wancan na na na na na abin nan na me sunan shi na na wannan na na na ibnu mandurin ne ba na shi bane afwan ibnu mandurin yayi yayi ikhtisarin yayi ikhtisarin tarikh madinatu dimashq a cikin mujalladi 31 daga 80 din wancan abin nan ne yayi shi a abin nan ad-dimyati shine yake da ikhtisar na tarihu madinatu dimashq akwai kuma wani daban na ibnu tulul ibnu tulul shi ma yayi yayi ikhtisarin to bari mu aje wannan mu taba wani ko al-Imam zahabi a cikin littafin shi al-Ibaru fi khabari man ghabar zamu tashi a shafi na 400 da biyar a cikin ahadathu abinda suka faru a shekara ta ainihin wato 282 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malan al-Imam al-Hafiz الذهبي كتشوا وفيها الحافظ أبو الفضل جعفر بن محمد بن عبد ابن أبي عثمان الطيالسي البغدادي في رمضان سمع عفان وطبقته وكان ثقة متحريا إلى الغاية في الحديث في التحديث malam yace a wannan shekara dai Allah ya rasuwa wa al-Hafiz Abu al-Fadli malam baban falalu Jabar dan Muhammadu dan Abu Usmana at-Tayalisi mutumin garin Bagadaza ya mutu a watan Ramadana na wannan shekara daga cikin malamansa akwai Affan ibn Muslim yace wa kana ya kasance fiqatan amintacce ne mutaharriyan ila al-ghaya wanda ya kai matuƙa wajen tace matsaloli a a ita hadisi wajen bada hadisi idan ka koma cikin wannan tafin da muka ambata yanzu littafin al-khatib ya mai tarjama a inda yake bada labari yake cewa kana fiqatan amintacce ne yace sa'abal akhadh yana da wuyar koyon karatu a gunsu yana da wuya ka samu ka samu koyon karatu a gunsu sai ya tantance dalibai sai ya gama abin nan wato yanga ba a samun shi dalibai suna shan wahala ne shi yace hasanal hibzi na da hadda mai kyau amma ta hadisi eh daga cikin malaman shi kamar da ambata ana akwai Affan ibn Muslim akwai Suleiman ibn Harbin akwai Yahya dan Ma'in Allah ya gafarta musu wa bi al-hafiz أبو محمد الحارث بن محمد ابن أبي أسامة التميمي الحافظ ابن أبي أسامة التميمي أبو أسامة سننش داهر كما يدى معلمات كفرة وانا معلم يمتون بغدادني سيد المسند ينا دون المسند انسا وانا بيسارة شبكة ويالذبو دي حديثين يا متو يوم عرفة عرانا عرفة عرانا ترق وتوز الحجة وله ست وتسعون سنة ينا دا شكرة تسعين دا شدة سمع علي بن عاصم يا ذا حديث يا علي بن عاصم sannan wa Abdul Wahhab ibn Atha wa tabaqatuhuma da sawayin su irin su Rauf ibn Ubada irin su Kathir ibn Hisham irin su Ubaydullah ibn Musa da waɗannan malaman shi daga cikin ɗaliban shi kuma akwai Ibn Abi Dunya akwai kuma al-Imam Ibn Jarir al-Tabari mai tafsiri akwai wasu su al-Imam Ibn Hibbana ya ambace shi a cikin kitabut Thiqat yake cewa wa kana faqiran ya kasance turin talaka ne sahiba auladi wa na'at gashi da yawan yaya mata ƴaƴan shi mata saboda talauci jama'a ƴaƴan shi mata guda shida karamar su a lokacin bai aurar da ko ɗaya a cikin su ba karamar su ma shekarar ta 60 sun tsufa yaran sai da zai aurar da su saboda talauci sai ya kasance yana ansan kuɗi a gun dalibai sai ba ka hadisi sai ka bashi kuɗi amma da haka kuma dalibai suka kishi suka yi ta zargin shi cewa ai kuɗi duniya yake nema talauci ya mai katutu shekarar shi ɗari da shida a duniya ko abu ya sha wahala shekarar ɗari da shida cikin talauci da ma ba ƙaramin bala'i ba yake ba da labari da kanshi yana cewa ya sai likkafani tun yana da shekara saba'in kuma likkafanin ma da adashe su shi saboda yake ina tsoron ka in na mutu Allah ya jidu li kafanan kasu rasa likkafani na yace so da dama idan talauci ya dirkake shi sai ji kamar ya ɗauki likafanin ya sai da ta gudu ce kar na sai da likafanin na a zo na mutu a rasa likafanin haka ya kura sai da sai da ya mutu da kafan nan sannan aka amfani shi saboda tsabar talauci Allah ya gafarta mai wannan shine sarkin talaucin ma talakawa malamai kenan ko haka Allah yake raba yake raba arzikin shi jama'a wasu da ilimi da kuɗi irin su Khatibu da muka ji wasu kuma ba ilimi sai dai kuɗi wasu kuma ga ilimi ga dan banzan talauci Allah shi kyau malam dara kudani sadukun dara kudani yace malami ne mai gaskiya wa fiha a cikin wannan shekara dai har ila yau al-Hasan ibn al-Fadl ibn Umair al-Badali al-Kufi al-Mufassir nazir Naysabur eh al-Husayn ko ibn al-Fadl ibn Umair malam Husayn ibn al-Fadl ibn Umair al-Badali al-Kufi wani malamin tafsiri ne nazir Naysabur yayi zaman cirana a Naysabur wa kana ayatan fi ma'anil Qur'an wannan malami abin mamaki ujuba ne shi wajen sanin sirrorin alkur'ani mai girma shi zan ga kuma littafin al-hakim tarihu nay sabun yake cewa samitu ibrahima ibn mudarib yaqulu naji malam ibrahimu dan mudarib yana cewa kana ilmu al-husayn ibn al-mufdil al-fadl bil ma'ani ilhaman min Allah yace ilimin da Allah ya bashi na alkur'ani ilhaman fa innahu kana qad tajawaza haddar ta'alim yace wannan ilimin ya wuce abin da dan adam zai koya kasa akwai ilimi irin wannan akwai malamin da Allah ya miki musu baiwa irin wannan in ka in ka tausayi malam Ja'far zaka yi mai wannan shida ka san karatun ya wuce na koya in kun tana ta faɗa wannan magana ai ko da malam Albani na mun kana ji musulman da suke ka san kawai wannan dai Allah ne kawai ya buɗe bakin su suke faɗa ya wuce abin da kawai mutum zai zauna ya koya har ya iya to a kowace sana'a kuma ana samun wannan zaka yi samun tela mai wanda direba da duk wani irin mutum sai ga ya iya har ya wuce ogan shi to kaga ba ogan ne ya koya mishi ba kai har ogan mai mai hasada wani saboda biya kwace kwastomomi ko ba haka bane kai ko a cikin yan kwallo ana samun wani ga dabarar shi a kwallo ta wuce wanda ake koya haka a cikin yan fim zai wuce abin da darakta ya ce mishi to wannan haka Allah ya bashi wannan ilimin malam ya ci gaba da cewa sahibu furunin yana da fannoni da ya sani wa ta'abbudin da bautar Allah kila innahu kana yusalli fi yawmi wa laylati 600 raka'a yakan yi nafila raka'a 600 tsakanin dare da wuni kuma yakan ce laula laula khashiyati ala ala ba'id ba da ina tsoron raunin jikina ba yace ma ta'imtu bin nahari ce wallahi mun dinga ci abinci da rana ba da azumi dinga yi kullum kamar ya riga ya rauni wa Aisha shi ma ya rayu mi'atan wa arba'atin shekara 104 rawa an zaid yazid ibn harun wal kibar yayi riwaya daga yazid dan harun da manyan malamai irin su isma'il ibn aban irin su muhammad dan gida abdullahi dan mubarak din malaman sa wa fiha a wannan shekara dai khamara waihi ibn ahmada ibn turun mun tana da aman ibn turun wannan sarki ko gwamna na dimashka to ɗansa wanda ya gaje shi shi ma ya rasu a wannan shekara shine Ahmad Khamarawai al-Malik Abu Zaysh sarki din mutawalli Misra wa Sham gwamnan Misra da Sham wa Hamu al-Mu'tadid billah sirikin Mu'tadid kun tana labarin ai gidan Mu'tadid wanda ai gidan Khamarawai da Mu'tadid ya aura kyakkyawan mace wanda mun saba haka zakin ta nan kun tana ko a bayan mun yi karatu akan ta wata kyakkyawan mata wanda aka ce asas ɗinta kawai kayan wato abin nan ɗakin ta da aka kawo raƙumi dubu ne suka kawo shi sannan kuma sai da aka gayyato tim ɗin 'yan sa kai wajen su ɗari uku suka raka kayan saboda tsoron kada ɓarayi su dinga sata da aka zo kuma aka rasa inda za a zuba saboda yawan kayan inda ka san za a buɗe kaso duniya Allah shi kyauta mun yi labarin ta a baya wata kyakkyawan mata ko to wannan ne babanta sai ya mutu mala ya ce fataka bihi gilmanul lahu wasu bayin shi ne suka mai kisan gilla rawadahum fi bilka'ada wanda suke tuhuma shi da cewa yana so yi ya sadu da su mun tuna a baya da mun ambata cewa ana mai tuhuma da cewa dan luwadi yana da bayi sai suka yi ittifaki akan cewa kowa ya ambaci cewa wannan mai gidan nasu ya taba nema ya mishi rafi an ce su shida ne zaka saka mitin kawai suka haura dakin kwanan shi suka sassare shi suka tattaka mai wuka suka kashe shi su kuma daga baya aka kama su aka kashe su suka yi itirafi cewa eh ga abin da suka yi da aka kashe su ya mutu ne a zulqa'ada haka yazo a nan a cikin sirr alamin nubala az-zahabi ya ce cikin watan zulhijja wallahu ala a watan dimashka wa asha tsnaini wa talatina sana iyakar rayuwarsa shekara talatin ne da biyu wa kana shahman sariman ka'adi jarimi ne mai taurin rai kaman babansa al-imamu az-zahabi ya ambata wani zai ke cewa bayan shugabancin da yayi na wajen shekara 20 ne ya ambata cewa ya kasance mubazziran musrifan ala nafsi yana da almubazzaranci ya taba an mishi waka yace aje a baiwa mawakin abu kaza a a ainihin takkarsa sai abin nan ɗinsa soki ba zai ce to ranka ya daɗe wannan kuɗin ba babu su ba zai ce a je a bashi abin da yake a ce sauran ya zo ya ansa daga ba kuma yake a ce a bashi miliyan ɗari aka ce to miliyan hamsin ne a cikin asusu ce ku bashi duka ku ce mai sauran ya dawo gobe yace ya za a ce ka rage ta ai na faɗa babu ragewa aka yi dinga albazancin dukiya ai talauci Allah ya gafarta mishi wa fiya Muhammadu ibn al-Faraji al-Azraq Muhammad ibn al-Fard ibn Mahmud al-Azraq Abu Bakar al-Azraq kenan shi ma wannan shekara ya fil Muharram bi Baghdad a garin Baghdad sami al-Hajjaj ibn Muhammad wa Abu Nadri wa tabaqatuhuma irin su Muhammad ibn Umar al al al وفي الحافظ أبو محمد الفضل بن المسيب البيهقي الشعراني مالا أبو محمد البيهقي الشعراني يا يا رسول الله شكرا شي ما مالا يتي awwafal aqalima yayi yawo a garuruwa wa katabal kathira ya kufa hadisai da dama wa jama'a wa sannafa ya tattara hadisai kuma ya rubuta rawa an Sulaiman ibn Harb wa Sa'id ibn Abi Maryam wa tabaqatihima yayi riwaya daga wadannan wa fiha Muhammad ibn al-Faraj ibn Mahmud shine Abu Bakar al-Azraq kenan a watan Muharram a Bagadaza sami al-Hajjaj ibn Muhammad wa Abu nadri wa tabaqatihima shine na ambata nace irin su Muhammad ibn Umar al-Waqidi da kuma Ubaidillah ibn Musa wannan al-Imam al-Hakim ya ba da labarin cewa malamin Sadara Qutni ya kasance ya qulu innahu saduqun wa ya'ibu alayhi madhhabuhu yana cewa mai gaskiya ne amma yana Allah wadare da shi saboda mazhabinsa mai mazhabinsa shine yana da gaskiyan yan allafaziya magoya bayan Muhammad Hussein ibn Muhammad al-Karabisi mun tuna malam karabisi ya samu matsala game da shi ne farko ne fara cewa lafzi bil qur'ani makhluq imam ahmad ibn hanbal ya rauna tashi daga nan kowa ya watsa ya bashi ya bashi wuri kada cewa malami ne masanin ilimi amma ya samu wannan tangarda tsakanin shi da ainihin abin nan to wannan mutumin ya bi sawun shi da aka shi ma aka rauna tashi ta fuskar wato aqida wa fi al-allamatu abul aina sai kuma babban malamin nan babban mawaƙin nan Abul Aina'i Muhammad ibn Al-Qasim ibn Khallad al-Basri ad-Darir al-Lugawi al-Akhbari malami ne makaho malami ne kuma masanin ainihin wato a ilimin luga mai yawan labarai da surutai iri daban-daban ana ziga shi a wajen sanin ainihin wato labarai da surutai da waƙoƙi ana ziga shi kwarai da gaske game da wannan an ba da labarai masu yawa game da nawajir ɗinsa za mu ji wasu daga cikinsu duk da yake a wajen waƙa ya kasance muƙillun bai da yawan waƙa wala hu'ida wa tis'una sana ya mutu yana da shekara casa'in da ɗaya wa ubirra wala hu arba'una sana tun yana shekara arba'in ya makanci akhadha an abi ubaida daga cikin malaman shi akwai al-Imam Abu Uwaida al-Qasim ibn Sallam da kuma Abu Asim an-Nabi Abu Asim wato Dahak ibn Makhlad an-Nabi kenan babban malamin wa jama'a da wasun su walahu nawadir wa fasahatun wa ajwibatun a muskita yana da amsoshi da jawabai wanda in ya faɗe su sai dai a shiru kawai bari mu ji wasu daga cikin su jama'a babu laifi tsarifa ce wata rana an taba ce mishi an taba ganin shi ainihin wato yana tsaye sai aka tambaye shi aka ce me zaka ce game da garin ku basara sai yake cewa ma'uha ujaju wa harruha azabun wa tatibu fi waqti alladhi tatibu fihi jahannama aka yi ce ruwan ta dai ruwa ne ne garki sannan kuma lokacin zufa to azaba ce amma tana yin daɗi lokacin jahannama ma take yin daɗi in akwai lokacin ke yake cewa wata rana an ba shi za su tafiya aka ba shi abin hawa to da suka yi tafiya ana cikin hawa sai abin hawan ya zama yana ba shi wahala sai yake ce masarkin wai wannan abin hawan ka ba shi ka ba shi shine ka ba da shine ya hau ya hau ni kunin haushi shi dan wannan hawa na yake na kuma ni yake hawa aka tambaye shi game da wasu mutane guda biyu Muhammad ibn Mukrim da Abbas ibn Rustum me zaka ce game da su sai ce humal khamru wal maisir fihi ma ismun kabir wa manafi'u lin nas ai kamar kiya ne suke da da tata suna da laifi da yawa amma ko ba sa rasa amfani wasu manyan a shugabannin hizba ne bai ke wannan sharri wata rana kuma akwai wani mutum mai suna na ja ibn salama sai ya sallama ga a gidan mutum wani mutum mai suna musa ibn abdulmalik dan ya fito mishi da wasu kuɗi wanda ya tsare bai ba shi da bai ba shi ba sai ya gamu da abin nan abul aina ya tambaye shi ko ka gawa ne shi ina aiwa ne wa kaga hun musa baka da ne sai malam malam musa ya buge shi ya karasa shi sai aka je aka ga mai aka ce musa din da ya duka din a wajen biyan bashi ko mun gane wani ne je neman bashi sai ba a bashi ba sai ya duka sai aka gamu da shi abul aina aka tambaye shi ka ga musa sunan shi musa sai ya ce wanda aka da kadin sai ya ce wanda ya duka sai ya ce ai ai ai ai wani musa musa ya gamu da shi musa da abu ya gamu da shi ya buge shi sai aka je aka ga musa aka ce kaji sharrin da wani ya maka shine ya gamu da shi ya kama shi ce wa na kama ni ka je kana kwatance da ni da aya sai kawai ce mishi atakatuluni azuda an takatuluni kamar ka tsara san bil amsi sai to ka kara ke yana da irin wannan nawazir din da yawa da yawa masu bandariya sosai in ka karanta su zaka ji bandariya wata rana ya shigo a garin Bagadaza sai aka tambaye shi aka ce yaushe ka shigo garin nan sai ya ce da kansu ya ce fiyo min hatin mustamir aka ce da kake nufi ya ce fi sa'atil usra to ba a gane ba ya ce ya ce laqad nazaltu bi wadin ghairi ghirri ce subhanallahi na sauka garin mutanen da ba sa gane abin da nake nufi ya nufin ya zo cikin wahala da yunwa da talauci wata rana aka tambaye shi aka ce me ba shi labarin sai ce a ta'amuruna bi shay'an kaga kusuran nawo ko a ta'amuruna bi shay'an sai ce adal bi taqwallahi wa hazfi alif fi akhir shay'an haka yake da waɗannan ire-iren su nan da yawa a cikin labaran shi a cikin kutubul adabi Allah ya gafarta mu yana ga wannan ma ya isa haka ko bari mu taba nawulin shi ma ya zo ƙarshe za mu tashi a ina ne ne yawa Abdullahi ibn Fodi ko muna magana akan wasu daga cikin malaman nahawu a ƴan nan ƴan nan gida Najeriya mun ji batu game da okay wannan shine ma na farko a cikin jerin ge malaman nahawu na gida Najeriya Abdullahi ibn Fodi wanda ya rasu shekara ta 1829 miladiya Allah ya gafarta mishi sunan shi Abdullah ibn Muhammad Fodi shaqiqu Sheikh Uthman ibn Fodi wanda dan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya shafi na 69 ga wanda bai gani ba uwa ɗaya uba ɗaya da Sheikh Usman ibn Fodi wa waziruhu kuma shine ma ministan sa babban ministan sa Sheikh al-Allamah al-Faqih babban malami ne masanin fiqh mufassiru asri a zamanin shi shine malamin tafsiri ya da tafsirai guda biyu kamar da aka sani akwai Diya'ul abin nan Diya'u menene ma sunan shi sunan tafsirin shi karamin nan a da yawon kamu eh akwai tafsirin karami yawon da yake jimishi yawon ta'awi yawon ta'awi gashi nan a kasuwa ana sai da shi har da rubuta hannun hayar na sharkiya akwai kuma babba da yayi yawon ta'awi shi ne babban amin akwai wancan kifayatu zuwa fa'is sudan yawon ta'awi a nan biyu ke akwai wani malami da takikinsa a cikin mujalladi takwas wani malami ba indiya da ya zauna a islamic studies ban san ko an buga shi ba amma lallai akwai shi a yi takikin sa to a a yace sannan kuma baqiyatu ahli hadisi shi burbushin malaman hadisi yana da tafai na ilimin hadisi akwai alfiya ta musalahul hadith akwai rubuce-rubuce akwai littafi da ya akan wato abin nan ilimin hadisi ne sayul bukhari kuma ya zauna ya karantar da littafin bukhari ya sauke ya dawo ya sauke ba ɗaya ba biyu ba sannan walluga malamin luga ne wa sahibu tasanif al-mashhura ya da jabai masu yawa shahararru akhadha al-ilma an akhihi wa an al-ulama al-mashhurin fi al-bilad fi dhalika al-asr ya koyi karatu a gun yayansa dinnan ibnu fodi da kuma sauran malaman zamanin sa wa qad sala wa jala fi talab al-ilm yayi ya wace ya wace ya kai ya kawo zuwa cikin kasar Niger Agadez da nan arewacin Najeriya da kasar Borno duka ya zagaya wa wa akafa ala ala tahsili sannan yazo na zaman koyon karatu wal hibzi da haddace shi wa taqai da rubutawa hatta asbaha nadirata asri yawayi gari babu irin shi a zamanin sa wa taja ulama'i ayami ya zama kambi ga malaman zamanin sa fi ma'rifati fununi thaqafataini al-islamiyyati wal arabiyya wajen sanin fannonin thaqafa na larabci da musulunci wa kana lahu zaka'un mufrad yana da basira mai zurfi kama kana mashghulan bil ibadati kamar yadda yake yana shagaltuwa da ibada wa qad ishtara bil wara'i wal afaf ya shahara da kamewa da ainihin wato iffa walahu mu'allafatun fi mukhtalaf funun al ilmi shi'ran wa nasara yana da kuma rubuce-rubuce da dama a fannonin ilimi mabambanta ala ra'atiha daga ciki akwai mu'allafatuhul qayyima fi tafsiri wal fiqhi wal hadisi wan nahwi was sarfi wal balagati wal wa'zi wa ghayriha duk wannan fanonin ya da rubuce-rubuce daban-daban a cikin su fi ma yadini thaqafatul islamiyyah wal arabiyya wa fununi as-thaqaf al-ulum wal fununi thaqafiyya ah wa sayri fununi thaqafiyya idan ka koma littafai akwai littafi da jami'ar Usman Danfodiyo ta buga a cikin mujalladi uku na majmu'atu mu'allafati ali fodi wanda mal albani na Allah ya gafarta mishi ma yayi kokarin takikin wannan ayyuka da ya gama bayar su to daga baya sai mun so mu karasa aikin sai muka ga jami'a dan fodi ta buga zai zama duplication saka ba bukata a ce kuma tsaya inda ba wani sabon aiki za a kara mai ba wanda kuma yana bukatar zama yana bukatar abubuwa da yawa in Allah ya so ne aka same ni ra'ayi zaka ga ayyukan shi da dama da yi sanan da bai sanan da yawa a kasar Hausa kan musamman da ka je kasar Sokoto kana zuwa kasuwa ina kita da tabi zaka gansu ga sunan rubutun hannu kala kala a nan Zaria akwai a Kano akwai wasu su kuma an yi aiki a kansu na ta hakiki da sauransu malami ne babba Allah ya gafarta mishi wa min atharihi al-alfiya yana da dubunniya fi usul al-fiqh wa manzumatu diya' sanad wa diya' at-ta'wil fi at-tafsir wa diya' al-hukam fima lahum wa alayhi min al-ahkam wanda ya rubuta wa sarkin Kano wa tazyin al-waraqat tarihin yaƙe-yaƙensu da suka yi wal fara'id jalila wa miftahu tafsir wannan ulumul tafsir ne wa misbahu rawi na musalul hadith wa shukr al ihsan ala mann al mannan wa sabil al sunna al musil ila al janna wal hisn al rasil na sarfu dinna wa ghayriha min al kutub al muallafa al qayyim wal umul kutub al muallafat al qayyim wa kadhalika hakanan kuma kana lahu jam'un min al qasaid yana da waƙe-waƙe da yawa معظمها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر wanda ya rubuta su ne game da umarni da aiki kyakkyawa da hani daga barin mummuna wa sharaka kuma yayi tarayya da dan uwansa shi Abdullahi fi sauran islahiyya lati qadaha akuhu didda bilal Hausa jihadin dan fodiyo da shi akai da shi akai yaƙe yaƙen kuma yayi rubuce rubuce akai kuma uyyina waziran sannan aka bashi kuma muƙamin minista بعد قيام الدولة العثمانية على ساقيها bayan gwamnatin ta kafu da kafarta wa wulliya shataran min ad-dawla sai aka bashi rukon wani bangare na gwamnatin ya rike shine zama shine sarkin gwandu da aka kabarin shi yana nan a gwandu ina taba zuwa har kabarin kaga kabarin duka sauran fodiyawiyun yana nan ko dai a Sokoto a Hubbare ko a wancan garin na mutu sunan garin ko wani gari karamin gari wala na mata sunan shi wannan sai an bar sako ta hanyar ile da ake zuwa mun je hagarin shi mara dalibai wani lokaci baya wanda aka ce nan ne asalin garin ko gida ne garin ko menene na mata sunan garin gaskiya subhanallah akwai kabarin mahaifin shi shehun anan akwai kabarin wasu malamansa da yan uwansa to duk anan suke ko kuma a wurnu a wurnu ma akwai kabarin wasu kamar sarkin musulmi a abin da Muhammadu Bello sorry a sarkin musulmi Muhammadu Buhari da wasu su kuma suna da kabarbara a wannan garin shi ma nan duk mun je wani lokaci a can baya ana ga 2017 ko thereabout to amma shi wannan bawan Allah da shi da wasu ƴaƴan shi kabarin suna nan a Gwandu kasar Kebbi in kabar Argungu kafin ka isa abin nan a birnin Kebbi sai a dauke hanya kuma shi ma duk ga ana zuwa ziyara Fulani dangin mu suna zuwa suna neman tabarraki da sauransu Allah ya gafarta musu to dan shi ya zama gwamnan wato Gwandu ne Malai ci gaba da cewa wa ashharu haka ne ko wa ashharu min ashhari muallafatihi fi an-nahwi game da ilimin nahwu da taban shi mafi shahara akwai manzumatul bahr al-muhit waƙe ne ita ma wa hiya manzuma fi arba'ati alafi wa arba'ati baitan awrada fiha baitin awrada fiha ma zakaru sinqiyu fi jam'il jawami'i wa ham'il hawami' al-Imam Suyuti da littafi Jam'ul Jawami' tattara ilmomin nahwu ya sharhi kuma da Hamul Hawali fi sharhi Jam'ul Jawami' muna nan da shi mujalladi biyar ne to wannan littafin ne ya dauka ya mai da shi waki duka kawai masail din nahwu yake ta kawowa da waka mala ayi malamai fa na gaskiya wa minha manzumat manzumatul hisn ar-rasim fi ilmi at-tasrif wanda ana kasar ta a zaurika namu na na malaman malamanmu na na zauri suna katar da ita wahi alfiyatun fi ilmi tasrif dubun ya ce a ilmin sarf tadullu ala sa'ati ilmi sahibiha wa tila'ihi wa tamakkunihi fi ulumi al-lughati al-arabiyya wannan littafi yana nuni zuwa ga fadin ilimin mai littafin da gogewarsa da kwarewarsa wajen sanin ilmomin wato ainihin wato larabci Allah ya gafarta mishi Ashehu Shuraihu al-Mu'azzib mun dawo gida nan zai zama wani shuhurin malamin lugar arabiya shine malam Shuraihu ladan dan Shuraihu da ake cewa gidan shi nan nan ainihin wato kakaki ne ko ko albarkawa ake cewa sai kakaki na garin kakaki ne nan bayan police station na na kusa da gidan sarki din har yanzu gidan ya gaji ilimi shi ya shi akwai manya manyan malamai farfesoshi akwai wanda ya rike NTI din nan farfesa da ake ci mishi ne ma zaka ci mishi akwai ladan aminu ladan sharif farfesa ne masanin education wannan babban malami ne jama'a yana da labirari babba zan kama da littafai Allah ya gafarta mishi bai jima da rasuwa ba shekara ashirin kenan da rasuwarsa da muna yan yara ƙanana muna jama'a muna zuwa gidan amma ba mu kai ma mai ɗalibta a gidan ba in kai za ka yi shi cike da ɗalibai sai dai ku zauna kawai kamar almajirai ku ta jin abin da yake a duk lokacin bana manta ana yin alfiya ta ibn malik ana yin shu'ara ana yin abin nan littafin abin nan dinnan makama ta hariri littafai da yawa za a fara tun an yi sallah asuba za a yi ta karatun nan wani lokaci ba a tashi kira ta kaki sannan ya shiga gida sannan ya sake fitowa kuma bayan la'asar sai a yi tafsiri kuma da shi yake karatu a gidan sarki don hatta sarkin zazzau marigayi shehu idris allah ya gafarta musu gaba daya yana girmama mutumin nan baya cin bin shawara saboda malami ne na allah jama'a allah ya gafarta mu ismu shuraib ahmad ibn abba ibn muhammad min usratin ma'rufatin bil ilmi fi bilad zazzag anan kasar zaria gidansu an san shi da ilimi ta'allama mundu tufulatul qur'ana wal fiqha wat tasawufa tun yana yaro karami ya koyi alqur'ani da fiqhun malikiya da ilimin sufanci wani halar min ulumin lokacin arabiya inda taifatin min ke bari shi su zariya sannan ya kwankwaɗi ilimin larabci a gun wasu daga cikin malaman ƙasar zariya sun mahadara madarasa masa'iya ta allama fiya ta kafal garbiya sannan ya shiga makarantar yaƙi da jahilci ta yamma ta manya a nan ya koyi rubutu da karatu na boko wa amila ba da zalika fi ta'lim ya zama malamin makaranta irin anakallahu wal idara sannan kuma ya zama wato akawu na ma'aikata a lokacin farkon al'amari wa shu'unul hajj sannan aka mai da shi ma'aikata aikin hajji wa gairu zalika min wazaifid diniyati wal madaniya yayi ayyuka na ilimi yayi ayyuka na na civil servant an sa shi a kwamitoci an sa shi a hukumomi da sauransu har ya ritaya kamar da ma'aikata suke ritaya thumma akafa alal ba'd wa tasaddara lil ifadati wa takharraja bihi al sannan ya zauna zaman karantawa keke da keke yana bincike yana karantawa yayi malamai da yawa wa kana min azkiya innas malami ne mai basira tawil al ba'i fi ulum ad wa funun al-lugha al-arabiyya Allah ya bashi dirbin hannu a cikin harkar ilimi ta boko ta arabiya da musulunci wala hu kitabu fi ilmi at-tasrif yadullu ala rusuk qadamihi ya da littafi a ilimin sarf wanda ke nuna cewa lalle ya kware kama zalla muddatan min az-zamani yaq'idu yaq'idu yuqidu lil-imla'i wal-mudhakara yana zaman shifta da karantarwa wa yashra kutuban nahwi wa ghayraha wa ghayraha للطلاب فألقى دروسا في ألفية بن مالك وعدد من شروحها وكذلك الكافية يا كرم تبدأ شريع ابن ألفية بن مالك شروحين سعى شموني سعينهم ابن أكيد su sharhin shi kan shi ibnu malik din sannan ya karantar da al-kafiya akabe ta shafiya ya karantar da at-tasheed duk wannan zaman ya karantar da su kuma za ga yana musu ta'aliki da hannunsa sannan akwai wancan tabin nashi na na sarf wanda yana nan har yanzu a a a rubutun hannu wa jama'a min kutub ibn hisham wa jam'in min kutub ibn hisham wa ghayr dhalika min musannafat ya kanta da su a a da tafai ibn hisham irin su abin nan qatarun nada wa balli sada irin su abin nan a a bai sunan shi babban nan ha da ibn malik jama'a mugunin labib an kutubul a'ari biya karantar da su malai su gaba da cewa wa qad ishtahara wa za'atituhu ka alimin mutakhassisin fil nawi was sarf labarin shi ya baza ko ina a kasar Najeriya da wani makwabta a matsayin malami masalin nahwu faqasadahu faqadima ila ma'ahadihin nas min aqasi biladi hausa wa adaniha da aka ɗalibai sun ta zuwa daga garuruwa mabambanta daga birnin kebbi daga argungu daga sokoto daga ainihin wato kwantagora da yankin gombe adamawa bauchi duk ƙasashen nan na arewacin najeriya da ma wasu yankuna cikin nijar da makamantansu in ka ji za ka samu labarin ɗaliban shi manyan malamai in sun san kana da alaƙa da ilimi da ƙasar zazzo ka ji za ta ka ya labarin a gidan malam ɗan shuraihu da makamantarsu wa fil jumlati a takaice yu'tabar shaykhu shuraihu ahad a alamin thaqafatil arabiyya fi mantiqati zakzak ana kirga shi ɗaya daga cikin manyan malamai masana ilimin arabiya a ƙasar zazzau allazina ashamu fi khidmati al-lughati al-arabiyya wa nashri ulumiha wanda suka bada gudunmuwa wajen yada ilimin larabci da ilmominsa wa tarbiyyati ajyalin min al-musakkifina wan nabiyina da kuma horar da wato al'umma da yawa ta dalibai wanda suka zama malamai masana wa kana lahu wajhun inda sultani zakkak yana da fuska a gurin sarkin Zaria fastazalla zalika bi salihi din wa da'mi ya amfani da wannan damar ya taimaki addini sosai ya ba addini gudunmawa sosai ta wannan fuskar bari mu saurara ana insha Allah kafin mu rufe ina so in ce mana a tare da mu muna da wani bako daga cikin ɗan uwa ɗalibai ɗan uwa malamai da ya ziyarce mu ya kamata na gabatar da shi tun farko a Sheikh Harun wanda daga ƙasar Ghana yake mutumin kuma shi ne a ƙasar Ghana kuma malami ne mai karantarwa masanin ilmomi na usulul fiqh ko mutakhassis usulul fiqh ma tare da shi anan ya bakunce mu kwana uku da suka gabata muna mishi fatan alkhairi kuma muna nuna mishi kauna a matsayin shi dan uwan musulmi a ahlus sunna malami malam barka da zuwa la adri hal yakun da ka kalima ila al ikhwa wannan ɗaya daga cikin usul ne anan namu a darar salafiya inda muke gabatar da durus a khassa galibin wanda kake ganin sa anan su ma malamai ne masu karantarwa ne ko dai anan ko a wasu wurare waɗansu su masana alƙur'ani ne wasu malaman tafsiri ne kuma ‘yan boko ne wasu suna da digirori fiye da ɗaya duk da ka gansa nan galibinmu ɗaliban mala albani ne gaba ɗaya bayan rasuwarsa muka ci gaba da wannan ɗan abin da za mu iya muna cewa ajin faslu shekul albani lil usul da haka alfaslu ya taƙayyar fakar bi ulumin ala annahawu wal balaga was sarf wa ulumul hadith ulumul qur'an ulumul ulumul tafsir mustalahul hadith mustalahul tarikh wa wa ashiya min shay min hadha al-qabil wa qad marra bina kutubun kathira wa maraji'u da'iman natahaddath anha wa qad tadarasna كتب عديدة جدا إن شاء الله بفضل الله خلال تقريبا لحد الآن أقدم من الزمن من كيك مشي كرا وقوم من أي وانا عجل ثم وجد 2011 abun ban sha'awa ko takaici zan ce galibin wanda aka fara ajin da su galibin su duk ba sa nan waɗanda su ne asalin ɗaliban ina jin nura sahabi ne kawai sadiquka nura sahabi haza wal aka huwa aidan niga'i ina jin shi kadai ne ko a kona banda shi anan wanda ran da muka fara ajin a tudun wada da su muka fara tun malam yana raye haka muke yin shi kullum bayan sallar juma'a ba ma fasawa in dai ba wata larura ta tafiya ko rashin lafiya ko corona ko kuma abin nan ba wani abu makamanci haka ba ma fasawa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sallam